وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا قوم قوة جماد الآخرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم ندبو ديانا نلي هدود أربعين بقر وان دي دي دي دا ثلاثين دي دي قوة شاء ديا شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيو دا بير muna ci gaba da tafsir alkurani mai girma a cikin suratun nisa mun tsaya daidai aya ta 102 yau za mu tashi insha Allah ta'ala akan aya ta 103 Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'anantum faqimus salah inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta Allah ta'ala ya ce, Idan ƙazaitu musalata to idan kuka ƙari sallan nan da aka ce ku yi, sallah ta tsoro, Zakurullah to ku faɗi Allah subhanahu wa ta'ala, ku kira suna Allah ku ambaci Allah, ƙiyamun kuna sai, wa ƙudan kuma kuna zaune, wa ala junubikum kuma ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a bisa sassanninku. inna salata idza tumanantum to fa idza tumanantum Allah ta'ala ce idan kun samu nutsuwa aqimus salata to ku tsayar da sallah cikakkiya da nutsuwa da komai irin yadda aka saba yin sallah inna salata lalle sallah kana ta zamanto alal mu'minina ga mu'minai kitaban wajibi ce mawquta kuma tana da lokaci ai malam yace fa idza faragtum min salatikum abinda Allah yake nufi idan kuka kare sallan ku salatul khawf idan kun kare sallar tsoro wa ghairiha wa ghaira da kuma sallan da ma ba ta tsoro ba mana duk sallah idan aka kare ta gaba daya fadhkurullaha wa ambaci Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'i ahwalikum cikin dukkanin halayenku gaba daya cikin kowane irin hali kuke ku ambaci Allah wa hay'atikum da kuma kamanninku walakin malam yace sai dai khussat salatul khawfi an keɓanci sallar tsoro bizalika da wannan ana sallar tsoro ce Allah ya ce bai za ka baitumus salata fadhkurullah an keɓance ta da cewa ambaci Allah subhanahu wa ta'ala bayan an kare ta ne fawai da saboda fa'idodi. Mina daga cikin waɗannan fa'idodin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta sallar tsoro da wannan, annal kalba, lalle zuciya, salahahu, nagartashi, gyaruwan zuciya, wa falahahu da kuma cin nasarar zuciya wa sa'adatahu da kuma jin daɗin zuciya da farin cikin zuciya bil inabati ila Allah yana kasancewa ne da mai da al'amari ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mana ba yadda za zuciya ta gyaru ba yadda za zuciya ta ci nasara ba yadda za a yi zuciya ta samu farin ciki da jin daɗi da walwala sai in ta koma zuwa ga Allah kuma dukkan al'amari gaba ɗaya da addini da rayuwa gaba ɗaya a maida al'amari zuwa ga Allah shi ke sa a samu gyaruwar zuciya da farin cikin zuciya da kuma cin nasara babu wani abu da zai sa ka samu ingantacciyar rayuwa sai dai in ka koma wurin Allah ilmahabbata wurin san Allah wurin so a koma zuwa ga Allah ma'ana a gabatar da san Allah subhanahu wataala kan san komi zaman to san Allah ta'ala ya yi san komi a cikin zuciyarka wa imtila'il qalb min dhikrihi da kuma cikar zuciya da ambatan Allah mutum zuciyar shi da cika da ambatan Allah subhanahu wataala ka cika ka baci mana kai ta ambatan Allah kowane lokaci da safe da rana da marice kana zanna kana kwance kana tafiya kai ta ambatan Allah subhanahu wataala karatun qur'ani ne salatu annabi ne la hawla wala quwwata la ilaha illallah kai ta ambatan Allah to wannan shi ke kawo ma farin cikin zuciya shi ke kawo ma jin daɗin zuciya wa sana'i alaihi kuma zuciya ta cika da yaban Allah kuna ganewa wannan shi ke kawo ma zuciya farin ciki shi ke kawo mata gyaruwa da nagarta da kuma cin nasara a cikin rayuwa ya zama to kana yawan ambatan Allah kuma zuciyar ta cika da ambatan Allah da yaban shi sai ta yaban Allah amma kaga shedan ya hana mu mai ta yaban Allah sai dai mai ta kuka da yanayin da muke ciki kukan mu yayi yawa yaban Allah sai kai ne baka yaban Allah ba amma kai ta kukan babu kai ta kukan harkoki sun tsaya kaga bai kamata ba kamata yayi kowane yanayi kake ka mai da hankalinka wurin Allah subhanahu wataala Allah yana sane da kai ba mance kai ba idan bai kamata kai kuma ka manta da shi ba ina tare da kai saboda yana son ka ne yake gama ka da wahalar rayuwa dan ya ga idan ka shiga cikin wahala me ya kamata kai me ya kamata ka shagalta da shi amma sai ka ga mutane kuka ya yawa sai mutum ya yi ta kuka din ya gama da abokin shi kuka ne babu harkoki sun tsaya babu kaza ka kana ga ga abinci da ra amma babu kudin sayi ai ta dumo in ka ga muna yawa ambatan Allah to lahiya no muke eh kuma ba za alhamdulillah ba sai mi sai muna da amma alhamdulillah in dai babu babu ita shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duka fi yake in yana cikin jin daɗi zan ki cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda da nema shi ce abubuwa masu kyawu ke cika in kuma baya jin dadi sai zaki cewa alhamdulillah ala kulli hal mun gode ma Allah akan kowane irin hali muke ciki haka kamata ka gode ma Allah a kowane irin yanayi in ana jin dadi ka gode in ba jin dadi ma a gode ma Allah subhanahu wataala shi Allah na tana da kai amma kai ka manta da shi kukan da kake yi babu kukan da kake komi ya tsaya ba aiki ba kasuwa abinci da arha babu kudin saye kaza kaza abinci iri kaza yanzu ya bar wannan kukan me amfani shi wa kake ga yamma bai da wani amfani bai hidda ka daga yanayin da kake ciki saboda babu ba talibu ne wal mutlu wanda kake ga yamma shi ma haka yake bai ma maganin komi shi ma jiki magani ashe kaga kenan kamata yayi mu nuna kamna Allah subhanahu wataala mu mai da al'amarin mu gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala zukatan mu su cika da ambatan Allah da yaban Allah ta'ala idan muka samu haka to shikenan za mu samu duk wani farin ciki na rayuwa amma kana ga dumin gigi ce gaba ɗaya dumin imauce dumin shiga cikin wani yanayi kowa cikin damuwa yake kawai sai ga mutum ya tsallaka hanya haka ba ya diba wa ya tafi da ababen hawa sun cika da garin amma kawai ga mutum ya tsallaka ko ga mutum kawai ya shigo kwana kwanan na akwai waɗanda suka biyo bayan shi suna ta yi ba ruwan shi a ita mai oda bai ba su ana yi ba kai sai ya ji dim an bige shi sa'an nan haka annan duk rishin menene rishin koma zuwa ga Allah ne rishin yaban Allah ne da yawan ambatan Allah subhanahu wataala duk shi ke samun yigici Allah ta'ala ya gaya mu gaskiya cewa alladina amanu wa taqma'innu qulubun bi zikrillah waɗanda suka yi imani ba zukatansu suna cika da natsuwa da ambaton Allah bane ma'ana aikin su ke na yawan ambaton Allah wa zakirina Allah kafiyan wa zakirat masu ambaton Allah da yawa maza da mata uzkurullah zikran kaseera wa ambaci Allah ambato mai yawa idan kaga aikin mumini ne yawa ambatan Allah to duk kuma wanda ya dage da yawa ambatan Allah wallahi zaka same cikin nutsuwa dan gaskiya Allah ya faɗa kuma ita ke tabbata ciki ala bi zikrillah tatma'innul qulub abu wani abu da zai sa mu samu farin ciki wallahi mu samu kwanciyar hankali mu samu walwala wallahi sai an bata shi duk wata damuwa ba ta da magani maganin ta shine kawai ka dawo wurin Allah subhanahu wataala wanda ya jarrabe ka da ita wannan damuwa Allah ya kiyaye wa a'zamu ma yahsulu bihi hadha al-maqsud mafi girman abinda wannan abin da ake nufin ya faru da shi a salatu shine sallah mana mafi girman abin da zai saman maka farin ciki da jin daɗi da walwala ya tabbatar maka da yawa ambatan Allah shine ni sallah allati haqiqatuha wanda ita sallah haqiqaninta annaha silatun bainal abdi wa bainar rabbih alaka ce hudda ce tsakanin bawa da ubangijin shi sallah sila ce alaka ce hudda ce kake da kai da Allah mahaliccinka shi yasa gaba da yanta ma za ka ga zikiri ne in za a yin ta sai an kira mutane da zikiri Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah haka in za a shigar ta a tada ta sai an ce ni Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah haka in za a fara ta sai an ce Allahu akbar an yi kabbara haram sa'annan ayi mi ayi karatu na zuci na bude ta sa'annan kuma ai karatu bayyana da Fatiha da sura duk ba zikirin Allah bane sa'annan in za a rukuwa ce Allahu akbar in za a taso a ce sami Allahu liman hamida ko rabbana walakal hamd in an yi roko yin a ce subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim ko subuhun quddusur rabbul malaikatu ko subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli ga sunan sa'an in an yi sujada haka nan a ce su ba na rabbi al'ala in an taso daga sujada ya Allah mafirli wa rahamni wa afiri wa zukuni wa jiburni wa surni sa'an nan a koma nan ma ce su ba duk zikirin Allah ne su hana wata ala gaba ɗaya tana ka sallah inda muna ɗaukata da mahimmanci da ya kamata mu ɗauke ta da shi to da tana koyar da mu yawan ambatan Allah saboda cikin ta ambatan Allah ne gaba ɗaya duk wani abu da za ka yi nata to sai ka ambaci Allah kuma in ka yi shi ma sai ka ambaci Allah ba shi rawa sallah shi yasa Allah ta ce wa qimis salata li zikri ka tsayar da sallah saboda bi zikri na domin sallah tana cike da ambatan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka san azumi yana koyar da mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala to ita ma sallah tana karantar da mu yadda za mu koyi yawan ambatan Allah ba tare da mun damu ba ayin kaga mutum baya ambata Allah to imanin shi da Allah mai rauni ne kwarai kai ka taba ganin baran da baya ambata mai gidan shi kawai ya mance ne sai ya kira shi ta faɗi na ma mance alai kasan ba iya bara da mai gida haka ake kullum tuna kake da shi kullum kana da inda ka zanna kana musamman yana gyara maka in ba kwarar ka yake ba matukar da yana gyara ba to Allah ba gyara mu yake ba ma sai mu sai mu mance da shi mutuna da kowa amma mu mance da Allah subhanahu wataala kaga haka ba daidai bane Allah ya sa mu gyara wa mina daga ciki daga cikin fa'idodin da yasa Allah ta'ala ya ambaci zikirin shi a nan wurin anna fiha lalle a cikin sallah min haqa'iqil iman akwai hakikanin imani cikin sallah yasa Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba yana kauzartar da imanin kuma na salata sallaku to cikin sallah akwai keke da keke na imani da Allah subhanahu wataala wa ma'arifil iqan da kuma ilmin muka na yaqini a cikin sallah ma aujaba an yufridaha Allah abinda ya wajabta cewa Allah subhanahu wataala ya fridaha ya wajabta ta ala ibadihi akan bayin shi kullu yawmin wa layla a kowane yini kowane dare kullum sai an yi sallah biyar ko wa alimu anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal layla ka sanar da su cewa Allah ya wajauta musu sallah dare da yini so biyar saboda cikin sallah akwai yaqini akwai imani shi yasa Allah ta'ala saboda kan mu rasa wannan yaqinin da imani Allah ya ce gaba daya yinin mu da daren mu mu yi sallah wa min al-ma'lumi kuma yana daga cikin abin da aka sani anna salatal khawf cewa ita sallah ta tsoro la tahsulu fiha hadhihi al-maqasid al-hamida waɗannan manufofi din waɗanda suke kyawawa abin yabo ba su tabbata a cikin sallah bi sababi ishtighalil qalbi saboda wato shagaltuwar zuciya wal badani da kuma shagaltuwar jiki gaba daya saboda zuciya ta shagalta da ni ana sallah ma kuma ana tunanin wa ana tunanin yaki yaki sallar tsoro ana fargaba ana tunanin ko ta ina maki zai iya kawo mana hari ta ina zai yake mu muna sallah kaga hankali ya rabu wannan musulmin nabi ne ne eh والخوف sa'annan kuma saboda tsoro ana shagaltuwa da tsoro da fargaba da ɗarɗar fa amara sai Allah ta'ala ya umarni bi jabriha da ɗora waɗannan abubuwan bin zikiri bada da zikiri bayan an ƙari sallah ɗin wani abubuwa ka san idan hankalinka ya rabu biyu to sallar kama tana rage lada lokacin da ka shiga sallah hankalinka ya rabu biyu to ladan sallar ka tana mi tana ragewa saboda Allah ta'ala so yake ka nazu kasancewa gaban wa kake hankalinka ya dawo cikin sallah to da zaran ya rabu Allah ta'ala mahalicci ne mai hakuri mai karba koya ya kai Allah ta'ala yana karbar ibadarka ko mun karancin ta yana karbar ta to sai Allah ya karba sai dai ba zai baka ladan mutumin da ya tsaya 100 bisa 100 gaban Allah subhanahu wa ta'ala to amma nan duk da yake Allah ta'ala shine yace aini shine ce ayi sallar ta tsoro kaga sallar ta tsoro me yasa Allah ta'ala yace ayi ta haka wasu na tsaron ko su kuma na sallah saboda tsoron amma duk da haka nan kuma Allah yace wannan matsalar da ta same ku ta tsoro ta raba hankalinku kuna tsoron Allah kuna tsoron makiya a cikin sallah to ku ambaci Allah sai ya mai gurbin wancan tsoro din duk da yake Allah ne yace ayi amma kuma kaga Allah yace fadkurullah kwambaci Allah subhanahu wataala qiyamul qu'ud Allah ya mu dace wa minha daga ciki annal khawfa lalle tsoro yujibu yana wajabtawa min qalqil qalbi daga faduwar zuciya daga bugun zuciya tsoro yana sa zuciyarka ta zanyi bugawa ko ba haka bane wa khawfihi da kuma yana wajabtawa daga tsoron zuciya ma huwa mazillatul libasi abin da yake wurin wurin da ake tsammanin raunin zuciya ke da lokacin da aka ce zuciyarka ta kana jin tsoro to dole kai rauni ko ba haka ba don ka zauna katon mutum an ce misali Allah ya kiyaye wani jibgegen mutum mai jiki ya daro gidanka kuma da makami akai sai da kai saranda kawai da kaji kaji tsoron shi saboda ka san wannan ko baya da makami ba yadda za ka yi da shi in ka buge shi ma ba yi da kuma shi ya zo neman rayuwar kamar duk abin da ya samu sakamakon abin da yake so ko abin hawanka ko kudinka ko wayarka in ta kama ya kashe kama sai ya kashe to kaga ya za ka yi da shi sai ka duk lokacin da mutum ya ji tsoro to rauni yake wa idza da'afa al idan kuma zuciya ta yi rauni da'afa al-badan shi ma jiki sai ya rauni an muqawamati al-ada ko an muqawamati al-adu daga gwagwarmaya da fada da makiyin shi da kaji tsoron makiya shikenan yawa da kaganka da abin nan da da sharbe bai ta ko kuma sharbe bai adda shi kuma sai ya doma bindiga yaya kamar kwanaki wani mutum abin nan barayin nan irin na dari ɗan shaye-shaye nan matasan nan can ƙarshen gari nan gabas inda mu mutane wani gida kusan kullum sai sun je gidan ran na Allah ya taimaki wanda yake cikin gidan sun shigo sun bude kofa ta farko za su shiga ta biyu Allah ya kawo mai tunani akwai makwabtan shi dama sai ya kira su akwai makwabta ba kowa amma cikin gida makwabtan da su ma sun tashi abin ya yi su gida uku ne ciki shi kadai ke ciki duk sun tafi saboda barayin sun adaddabe su sai sha musu ne kawai sai ya kira wani sunan wani ya ce da Allah ya fito da bindigan na wallahi ga mutanen nan habba dinin suka yadda ta abin nan su addinin su sai da sai ga sunan sun yadda sun kada ganin gidan da ke da bindiga wa ka gane ba mai bindiga zai zanna irin waɗannan gidajen to amma kawai da suka yi magana bindiga sai suka wace gaba ɗaya da sa aka zo aka tattara addinin nasu to haka duk lokacin da ka je tsoro to shi ke da rauni na kama ka Allah ya raba mu da rauni wa zikru lillah ambatan Allah subhanahu wataala kuma wal iktaru minhu da kuma yawaitawa daga ambatan Allah ta'ala min a'zami yana daga mafi girman muqawwiyatil qalbi abubuwan da suke karfafa zuciya zikirin Allah kuma da yawaita yin shi ba kai dan kadan ba kai tayi da yawa yana daga cikin abin da ke sa zuciyarka ta zama mai karfi in zuciyarka na da karfi kuma to shikenan ai kana ji bahaushe na cewa karhin hali ne kawai akwai karhin hali to karhin hali karhin zuciya ne dan zuciya tana da karfi to jiki zai yin karfi to abin da yake sa kuma ka samu karfin jiki da karfin zuciya shine ka yawaita ambatan Allah kai ka zanyi karatu alkurani dan Allah ba dan duniya ba dan ta kare maka ba ai dan Allah in karatu alkurani dan Allah kawai ka sa cikin zuciyarka kawai karatu alkurani dole ka yi shi dan mi saboda ibada ne Allah ya halice ka dan kai haka sauran azkar ka zanke su saboda Allah ba dan wani abu kai ba dan wata manufa ta duniya ba domin Allah subhanahu wataala ya ce ayi kuma ka nemi ladan wurin Allah wannan shi ke sa kana ya karanta alkurani da wata marfa daga abubuwan ba za su tabbata ba saboda ba yi su domin Allah Allah ke wa mina daga ciki anna dhikra lillahi ta'ala lalle ambatan Allah subhanahu wataala na asabri tare da yan hakuri kana zikirin Allah kuma kana hakuri wasabat da kuma tsayawa da riko da addini shi ake ce ma sabat tsayawa a tabbata har yaushe har mutuwa kai ta neman ilimi har mutuwa ba da na karewa ba kamar yadda muke yayin karatu ba muna da yayin karatu mai na ɗan shekara ɗan shi kenan mutum ya ji kayan karatun kuma shi kenan da wata guguwa ta zo kakka yarda guguwa ta zan hana ka karatu a ce ta barka kai komai a maban da karatu ka san ba mu da adalci komai za mu iya yi amma banda karatu mu tsaya mai ta karatu har abada amma ita duniya za mu yi ta neman ta hamu mutu ina rishin adalci muke ma kanmu ba ku kowa kowa muke ma wannan rishin kanmu muke ma da duk wanda ya gyara ya gyara ma kanshi ne duk wanda ya bata ya cuci kanshi baka rage Allah da komi ban ka bari amma ka ma kanka rishin adalci a ce komi za ka iya dorewa kai ta ka samu mutum shekara hamsin yana ta neman duniya bai bari bai taba gajiya ba makaratu ba ya yin shekara goma yana yi haƙuɗi ma mutum za ya ce duk karatun da ake ba ya kamata a ce an bari ba duk karatun da ya kamata in sani na san shi inda kasan sallah ba a ƙare ta har abada shi ma neman ilimi ba a ƙare shi har abada abinda ka ji Allah ya ce ma wanda ya aiko wanda kowa ilimi yace wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji Allah ka kara mana ilimi to ka san babu abin da ya kai shi ga qur'ani Allah ya san kan mai amma kuma Allah yace kace wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ka kara mana ilimi ashe kaga babu abin da ya kamata ce mutum yana ta karuwa da shi kamar kamar ilimi karanta shi ibada ne aiki da shi ibada ne tsayawa ka tabbata akan shi shi ma ibada ne ba a so a yanke domin ka yanke to da abin da ka koya hukunci shi ne duk wanda ya bar zuwa makaranta shi kenan ya aje kayan karatu ko to bayan shekara an ka nemi shi wannan karatun da ya mance shi da ya zubi to ana son tabbata ka tsaya da kullin ila sha'awil ula harakat walakin azizun fil rijali mabat da kowa maka fara zaka gara an ta amma ba kowa ke iya tsayawa ba yana da wahala ba wuce ce a daɗe ana yi to malam ya ce lalle yawa ambatan Allah tare da hakuri da kuma tabbata da rikon addinin musulunci da rike duk wata karantarwa sababin lil falah dalili ne mafari ne na samun cin nasara wa zafri bil ada da kuma samun galaba akan makiya kama qala ta'ala kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله تعالى ce ya koda da suka fara gaskiya idza laqitum fi'atan idan kuka gamu da wani gungu wasu jama'a na kafirai makiyan ku za ku kara da su ba wai kawai dan ka gamu da kafiri yake magana ba an nan wurin yaki ba kawai dan ka gamu da abin nan wanda ba musulmi ba kuna gari ne ba shine yake magana idan an je fagen daga kun gamu da su Allah ta'ala ya ce to fasbutu ku tsaya kan ku gudu ku tsaya a kara domin mai ba da ƙarfi shi ne Allah mai ba da cin nasara shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ku tsaya ku kara da su wa yadhkurullaha kaseera ku ambata Allah ambato mai yawa a lokacin da kuka game da su za ku kara ku yi ta zikirin Allah mai tilawa ya ta karanto karatun Qur'ani wanda ya salati ya ta salati wanda ya tasbihi ya ta yi wanda ya la haula ya ta yi wanda ya subhanallahi bihamdihi ay kai ita ambatan Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rabo ku samu cin nazara akan su fa amara to Allah ta'ala kaga ya bani bil iksar minhu da yawaitawa daga ambatan shi ya zil hal a cikin irin wannan yanayin saboda samun cin nasara akan makiya don haka ba za ka ci nasara ba kuma ka san kullum makiyinka yana tare da kai shaidani yana makiyinka ne ba ya san ka ambace shi ka ambace Allah subhanahu wataala da zaran ka ambace Allah kai karatun Qur'ani kana buɗe Al-Qur'ani ka fara bismillahir rahmanir rahim shi kenan sai ta hishi yana nan bai da kai yake lokacin da ka dan shagala ka ranka da ka kawai sai yazo da ka ka kama wata hira wadda ba ta kware ba shi kenan sai yazo sai ya kara ma mi kara ma kwarin goya ce ita yi kawai kana tuna ba ki kace subhanallahi ni nake irin wannan magana ko a'udhu billahi sai ta yi to kaga kana da makiyanka suna da yawa akwai mutane akwai shedanu kuma akwai babban shedanin ma gaba daya Allah ya kiyaye mu ila gairi zalika yazuwa wani wannan bilal hikami daga cikin hikimomi da fa'idodi da yasa Allah subhanahu wataala ya umarni da ambatan shi a wannan wurin mala yace wa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace fa idza qama'antum faqimus salah idan kuka samu natsuwa to ku sai da sallah ai idza amintum min al-khawf idan kun samu aminci kun samu kwanciyar hankali daga tsoro wa qama'annat qulubukum zukatanku sun natsu wa abdanukum jikinku ma ya natsu fa'atimmu salatakum to sallar ku da kuka saba yi a zahar la'asar magariba isha'i ku cika ta alal wajhil akmali abu sa fuska wadda take mafi cika zahiran wa batinan bayyana da ku yi a bayyana ku yi ta yadda ake yin ta boye ma ku yi ta cikin zukatan ku bi arkaniha ku cika ta da shika-shikanta wa shuruɗiya da sharaɗanta shika-shikan sallah a wurin hanabila su ne farillan sallah abubuwan da suke dole sai a ce musu arkan shuruɗiya da kuma sharaɗin sallah wa khushuya da kuma natsuwa ita sallah din ku yi da cikin natsuwa waɗannan su ne abubuwan da suke dole cikin sallah wanda idan an yi su cikin sallah sallah tana yi in ba a yi su kuma cikin sallah da an samu tangarɗa cikin guda ɗaya to sallah ta lalace ba a sallah sai da rukuni mutum ba zai sallah ba sai da farilla sallah duk lokacin da kabar farilla ɗaya da sallah sallah ka ta lalace ba ta gyaruwa haka ma sharuɗan sallah duk wanda ya sallah ba ya da tsarki ko jikin shi ba tsarki ko kuma tufafin shi ko wurin da yake sallah ba tsarki ko kuma biya suka waɗannan amma sai zo ya kalli yamma wurin sallah kaga ba ya da sallah saboda ka sharuɗin sallah ma ba abi ba a wasa da su da zaran kayi wasa da su shike kuma ba a yin sallah ba nutsuwa ba a yin sallah a hirgice kana sallah kana ta dibe-dibe kana ta taba-taba ba a sallah a karma ka da nutsuwa baka san gaban bayan abin nan bayan liman kake sallah ba can wani ce Allahu akbar sai ka ka duka ko kuma ana sallah wani ya sallama da kariya assalamu alaikum sai ka manji cikin sallah alaikum salam ba ba ka da nutsuwa so ake dan ka shiga sallah ka tattabi ka mance da komai sai Allah ba ka tunanin komai sai sallah abinda ake so ga musulmi kenan duk lokacin da yazo sallah Allah ya yabi masu sallah ya ce wa inna la kabiratun illa lal khashiyin sallah tana da wahala amma ga masu nutsuwa ba ta da wahala kuma Allah ta'ala ya ce qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce mu'mine sun samu babban rabo su wane ne Allah ya ce waɗanda suke da nutsuwa cikin sallah ashe kaga nutsuwa tana da muhimmanci a cikin sallah wasa'iri mukammilatiha da kuma sauran abubuwan da suke yi da sallah ɗin suke yi da cika sallah ɗin kamar mustahabbai da sunnoni ko waɗannan ba su bata maka sallah ana iya gyarawa dan an bar su yawa in an bar su ba yi cikin sallah ba karshen sallah sai a yi sai a gyara su da sujudu sahu sujada ta rabkanwa ko amma waɗancan ba duk wanda ya bar farilla to shike sai ya zo da farilla duk wanda ya bar sharadi babu wani gyara da za a sai an zo da wannan sharadi amma sauran sunnoni da musabai waɗannan idan ka ba su cikin sallah baka yi su ba to kana iya gyara su da kai su jira sawo insha Allah Allah ta'ala ya bi maka zai karɓi sallar ka da kyau inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Allah ta'ala yace ai lalle sallah ta zamanto ga mu'minai wajibi shine kitab rubutacciya ce wajibi ce mawquta kuma an samu ta lokaci ai mafruḍan fi waqtihi an wajabta ta a cikin lokacin ta ita sallah badalla zalika ala fardiyatiha wannan sai nuni akan wajibcin sallah ne wannan aya ta nuni akan cewa sallah wajibi ce ba wani abu ce da in ka ga dama kai ba in ka ga dama ka ki ba Allah ta'ala cewa qimus salata ku tsayar da sallah ku yi sallah shi yasa ba galibi Allah ta'ala bai ce wa sallu ba ku yi sallah ba sai dai wa aqimus salati wa iqamis salati haka zaka ga nan Allah subhanahu wataala yana tafaki yawa shi yasa wannan din yana nuna cewa lalle wajibi ce ke wa anna laha waqtan kuma a cikin aya Allah ya nuna mana cewa sallah tana da lokaci la tasihhu illa bihi ita sallah ba ta inganta sai da wannan lokacin mana ba a sallah gabanin lokaci yayi sai wasu lokuta sai da ana cikin tafiya muna ganewa ko yawan ana cikin tafiya to ana iya sallah guda biyu kamar azhar da asar ana iya hada su kaga wata cikin su lokacin tafiye ba sai kai la'asar lokacin azhar tare da azhar kaga lokacin la'asar din bai ba da isha'i da magariba sai ka jawo isha'i lokacin magariba kai wannan abin da ya sa ake haka saboda uzuri na balaguro da tafiya ko amma inda ya haka nan ne kawai ba a haɗi sallah ko wace sallah sai dai a yi ta kan lokacinta wa huwa hadhihi al-awqat lokacin sallah din sune waɗannan lokuta din dai allati qad taqarrarat inda al-muslimina waɗanda suka tabbata sun tabbata sun zamanto tabbatacci ne a wurin dukkan musulmi sagiri wa kabiri karamin su da babban su ko karamin yaro in ka zo kace mai da sahi karfe 8 kace tashi mu tayi asahar kaza ba ba lokaci hobe ba sai wancan lokaci karfe 1 ko 1 da rabi ko karfe ko ba haka bane ko kuma kace mai la'asar zai da sahi kace za a la'asar ko tsakiyar dare ka ce mata shi mai lasa cuta irin lasar babu kuma maballantana manya daɗa a wurin musulmi gaba ɗaya ƙananan su da manyansu ya riga ya tabbata cewa waɗannan su ne lokuta guda biyar na sallah alimihim a wurin malaminsu ana wurin malamin musulmi duk malaman musulmi gaba ɗaya sun san waɗannan su ne lokutan sallah ɗin wa jahilin da kuma jahilin su ko jahili ma ya san lokaci duk jahilcin mutum ba zai sallah zuwa karhe goma ba ko la'asar ko duk jahilcin mutum bai sani ba amma ya zama da mi abu ya riga ya tabbata tun yana karami har ya kai ya rike ko mai yawan musulmi ba koyan lokacin sallah ba suke kamar yadda ita sallan ma ba koyanta muke ba to haka ma mafi yawan mu ba koyan lokacin sallah muke ba amma dai tunda mun gana yi mun riki da ka ji kiran sallah ka ci azur ta yi da ka ji zaka ta hanyar asar da rana ta faɗi duhu ya fara shigowa da ka ji ana kiran sallah me kake cewa har magariba ta yi tare da cewa ba wanda ya koya maka duk ka rike lokutan gaba daya ko kai kadai kake cikin gona in dai kai mai kokari ne baka san komi ba jahili ne lokaci na za ka aje kalmi ko haiwa ka je ka yaro Allah ka yi sallah azhar haka illa asar kai maka haka za ka yi saboda ya riga ya tabbata sanannen abu ne a wurin musulmi kanana da manya da malamai da jahilai cewa waɗannan lokuta guda biyar din su ne lokutan sallah wa akhadhu zalika ko musulmi sun dauko waɗannan lokuta ne annabi daga annabin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi qawli da magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gane ni ina yin sallah Allah yana sallah yana nutsuwa sarkin masu nutsuwa kenan to haka ya kamata kai ma kai sallah ba fagammiya ba ko ba da wasa ba ba da wargi ba yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka ya kamata kai sallah idan kai sallar da ba irin wanda manzo Allah ya koyar maka kai sallar banza kenan Allah ya kiyaye wadalla qawluhu kuma magana Allah ta'ala da yace alal mu'minina kan mu'minai yayi nuni ala anna salata kan cewa lalle ita sallah mizanul iman ita ce ma wani imani sikeli ne na imani da sallah ake mi auna imanin mutum da mai sallah mai imani wanda kaga yana sallah to mai imani sallah ba ibada ce ba mun wasa bace bare dai da mai yin takace da yana sallah to mi zai ka ga mana abin da zai wanda yake sallah wanda kai kake shi bai kuma bai kamata ba koda ma yana wasu abubuwa da bai kamata yi su ba kuma yana sallah to bai kamata ka hito mai ta wannan wurin ba kanka ce sallah suka ce da yana sallah sallah ita kare ce addini addini ginshiki ce manzo Allah ya ce man aqama faqad aqama ad-din duk wanda ya tsaya da sallah ya tsaya da addini haka ko ba karamar ibada bace ba ko ita ce ma mafi girman ibada duk ibadoji gaba ɗaya babu kamar sallah saboda ita ibada ce wadda dukkan mu muna tarayya ciki da mawadatanmu da talakawanmu da jahilanmu da malamanmu kowa da kowa da sallah ba ruwanta da wadata in kana da kayan baka da masu kayi ai zakka ba sai kana da kudi ba kai ba kuma rakwa yake haji ba sai kana da kudi ba azumi ba sai kana da lafiya ita sallah ko ba ka da lafiya sai kayi amma azumi ba ka da lafiya ba kai sallah kana cikin tafiya ma aka ce ka yi ta kai ga yaron ma cikin wurin yaki yake magana ana yaki ana fafafafa ana halbin ku kuce sai kun yi sallah a wurin yaki ma ba a yahi mako ita ba ka san ko ba karamar ibada ba ce Allah kara mana imani kuma ya ce wa la hasabi imani labu abu sa gwargwadon imanin bawa takunu salatuhu sallar shi take kasancewa wata timmu kuma ta cika wa takmul kuma a idata mana kowa gwargwadon imanin shi gwargwadon abin da yake samu na sallah in imanin ka babba ne sallah ka za ka babba in imanin ka cikakke ne sallah ka ma cikakka ce in kuma imanin ka bai cika ba to haka sallah ka ma saboda in kana da imani za ka ɗauke ta da muhimmanci ka yi ta da kyau wanda aka ce in za ka sallah ma ka yi sallah irin ta mai ban kwana mai ban kwana da duniya ana kamata ya yi mugini in ya zo sallah ya zanki kalla wannan sallar tana yiwa ta ce ta ƙarshe to aikin ƙarshe ya kamata ka yi shi to haka ya kamata ya imani ya zamanto duk lokacin da za a sallah yana sallah ce ta bankwana watakila daga ita ba ya ƙara yin wata sallah in ka yi muguwa yaya ya muguwa sallah kuma ta bankwana yaya ka zo bakunta ana bankwana an yi bankwana da sai za a tayi kawai aka tashi aka yi duk ka kwashe kayan gidan ka tsire da akwai wanda za a ce Allah ya sa ka sauka lahiya a gani daga mai Allah ya isa sai mai Allah ya tona maka asiri sai wanda za a buga waya a ce a kan hanya kaza da Allah to haka ibada duk lokacin da za ka yi sallah ka tsaya ka aje hankalinka kai sallah ka kakkaɓe kewa hannayenka daga duniya ne ka zo masallaci kuma sai ka sana zuwa kai ta wasa kai ta wasa da damar da Allah ya baka dama ba da goma take to saboda haka gwargwadon imanin bawa gwargwadon yadda sallar shi take zuwa wurin Allah subhanahu wataala la ka kara mana imani wa yadullu zalika kuma wannan yana yin nuni al'annal kuffara kan cewa lalle kafirai waɗanda ba musulmi ba masu kafirce ma Allah da manzon shi da alkur'ani mai girma wa in kanu multazimina ko da sun kasance suna lazumta li ahkamil muslimina ga hukunce hukuncen musulmi suna riko da su kali zimmati kaman kafirai na amana kafiran da ke rayuwa tsakanin musulmi mun yi bayanin cewa kafirai kala-kala ne akwai kafirai waɗanda ake fada da su akwai kafirai kuma waɗanda ba a fada da su kuma sun shigo garin musulmi da sunan kasuwanci ko ziyara ko wani aiki ko wani abu dai akwai kuma kafirai waɗanda zaune suke gari ɗaya unguwanni ɗaya da musulmi muna ganewa ko musulunci na da ƙarfi saboda haka musulunci zai ɗora masu cewa su yarda da hukuncin hukunci su yi addininsu amma duk wanda ya taɓo wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya hana to ga doka dokar da tawo musulmi zai tawo shi inda su ake ce mami alid dimma kafiran da ke rayuwa tare da musulmi kuma la yace su waɗannan kafirai din ko da sun zamanto suna rike da hukunce hukuncen musulmi irin hukunce hukunce na shari'a suna hawan su annahum la yukhatabuna cewa lalle su kafirai ba a masu magana bi furu'i addini da ainihi rassa na addini abubuwan da ba akida bane ma'ana kafiri bai shigo musulunci ba a ce mai tashi kai sallah kuna tare da kafiri ba ka cewa tashi mai sallah to bai yarda da addinin ka ba ba ka cewa tashi mai sallah sai dai ka ce mai mi ka shigo addini sai mutum ya shigo addini sa'an nan za a ce mai isalla ya azumi izaka ya aikin hanci kuna ganewa ku ka salati kamar sallah ba a mai magana da ya sallah wala yi umaru na biya kuma ba a ba su umarni da su yi sallah ɗin saboda yi ba su shigo addini ba bal mala ya ce bari wannan magana ma la ta sifu minhu sallah ba ta inganta gare su in sun yi malla ba zai karba ba ba ta yi ba ma damu ala kufri matakar dai suna na akan kafirci wa in kanu yaqabuna ne amma za a yi musu azaba akan ta kuma za a musu azaba akan ba su imani da Allah ba su sallah wa la sairil ahkam fil akhirah kuma Allah ta'ala zai musu azaba akan me akan dukkanin hukunce hukuncen addini ranar lahira kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين me ya shigar da ku cikin wannan wuta ta safar suka ce ai mu mu kasance daga cikin masu yin sallah walam nakun nu'imul miskin kuma ba mu kasance muna ciyar da miskini mabukaci ba kunna na khudu ma al kha'ibina mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa wa kunna nukadzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna karyatawa da ranar tashin alkiyama ake nan da aka tambaye su ana kasar idan aka shiga wuta za a yi muhawara yan aljanna suna muhawara tsakanin su yan wuta ma suna muhawara kuma akwai muhawara tsakanin yan wuta da yan aljanna sun yi aljanna tsakanin suna muhawara suna hira qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu innaka la min al musaddiqin ay idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna la madinun qala hal antum muttali'un فطلع فرآه في سواء الجحيم ‘yan aljanna suna hira su ta tattaunawa a duniya mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza kowa na bada labarin abubuwan da suka faru irin daɗin da mutum ya sha duniya ce kaga ba irin ba irin na duniya bane kana ga gamu a a kaddare mun yi shekara nawa ba mu taɓa kwana ba gamu na ba sabro ba kuda ba ba wani abu da zai bata maka ne abinci ba ka ci ka raga ba kazamta ba shara ba wari cikin aljanna sai kamshi su ma yan wuta haka to shine can tsakanin suna lamlako ma salaka kun fi saqar to da kan suna tambayi junansu kuma sai su lam nakum minal musallin mu ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba Allah ya kare mu daga rishin sallah to da haka kenan ba a ce masu yi sallah amma ana horon su da ni wannan babu ke gare cikin addini cikin ilimin usulul fiqh babu ke gare shi alil kuffar mukhatabuna bi furu' sharia shin ko kafirai ana musu magana da sai aiki da rassa na shari'a kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji da umra da sauran abubuwa ko ko a mai yawan malamai sun ta kan cewa ba a musu magana da ni da rassan addini sai dai ana musu magana da su shigo cikin addinin musulunci amma kuma Allah ta'ala zai musu azaba ranar lahira da rishin imani da kuma rishin yin sallah da sauran ibadodi din idan dai sallah wajibi ce akan mai imani ba wajibi ce akan kafiri ba a lokacin kafircin shi Allah ya sa mu dace sai Allah ta'ala ce wala tahinu fi bitigha'il qawm Allah ya ce kada ku yi rauni a wurin neman mutane a wurin neman kafirai ku fitattake su ku kashe su a lokacin da ake yaƙi da kafirai kakku rauni kakku ce kun gashi in takunu ta'lamuna in kun kasance kuna jin zafi wurin neman su wurin fada da su kuna jin zafi da rari kuna shan wahala fa innahum ya'lamuna to lalle su ma ba suna jin zafi lokacin da suke neman ku lokacin da suke fada da ku yaƙi ba da dadi yaƙi ba da dadi ga kowa ko ka ci nasara sai da kai ta halba kuma sai da aka kashe maka ma ƴan uwanka sai da kai asarar makamai da yawa don haka yadda muke jin zafi muna yaƙi da kafirai su ma ka suke jin zafi suna yaƙi da kamar ta halabu da kamar yadda kuke jin zafi wa tarjuna min Allah bambancin ku da su ku kuna fatan ku samu lada wurin Allah ma la yarjuna abinda su ba su fata su samu kafirai suna yaƙi ne kawai don duniyarsu don su nuna maku yin ƙarfi kawai sun yi ku ƙarfi kawai su nuna muku isa da galaba shine kawai su maido ku ya zuwa addininsu ko su raba ku da addini su maku raba maka abin nan makawo da majayi shine kawai wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wataala yace Allah ya kasance mai yawan sani ne Allah mai yawan hikima ma'ana aya malam yace ai la tabufu kada ku yi rauni wala taksalu sannan kuma kada ku gashi kada ku rafa shi kada ku kwanta ibtibai aduwikum a wurin neman makiyan ku minal kuffari daga cikin kafirai kada ku gaji da neman su ai fi jihadi a cikin yakasu da kuke kada ku gaji da su wal murabatati ala zalika da kuma naci da dagewa akan haka tsaya ku tabbata ai tai so kafirai ba tsaya tun da aka yi duniya ga musulunci ga kafirci ko to kafirai ba su taba tsayawa ba su ce sun gashi tsaya su huta sai za ka ga duniya ba ta taba zama ba yaki a kowa ya ce an shekara duniya lahiya lau a ce ba a yaki tun da ka tashi ko ka taba shi da wani wuri ta kwanta sai ka ji wuri ta bulle duk sharrin su ne duk su ne ba sa a zauna lafiya da su ake da su ake jage su masu muku abin kuma zo suna cewa ku ne kuka yi abu kafirai kenan sau da aka ku daki saboda su ma ba wai sun bari ba ne kullum tunaninsu kenan wala ya zalu na yuqatilunaku hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaka ku har sai sun maido ku sun sa kun yi ridda daga addini in dai sun samu yi duk lokacin da suka samu dama haka suke ko da an ce an sasanta an tsaye da fada an tsagaita halbe halbe da sauransu to kuma suna can suna sabon shiri kesa wannan tsagaita da aka yi kafin shekara suka ji sun bulla wani waje kuma ba su iya zama a tsabibai ne a tare da yaki kuma matsalar sai su yi zaki amfani da wasu musulmi laiki yayi sai su sa ku suke da suna addini ku je ku yaki amma ba wai ba wai Amerika za ta kiranka ko Faransa ko Ingila ba, munafici za ya haɗa ka da wasu, da sunan musulmi. Ba musulmi ba ne munafukai ne, suna nan kusa da ku, su ne za su ba da makamai su ba da kayan yaƙi su ta taimako. Sai an ɓata, an ɓata, an ɓata ƙasa, an ɓata tattalin arziki, an kashe mutane, sai su bayyana. Sai asiri ya tunu, kuma da ma Allah ya gani dama. asirinsa dama murin mutu ne yake Allah ya kiyaye fa inna wahana alqalbi mala yace domin launin zuciya mustadil mai kira ne li wahanil badan ga raunin jiki kamar yadda muka gabata lokacin da zuciya ta yi rauni to jiki ma rauni yake in kana da karfin zuciya za ka mutum dan kararren ne zama da karfin zuciya yana fama da wani katu mai jiki babban mutum ne gaya da jiki da kuma da kokari shi ma da zuciyar tashi amma duk da haka ne sai ga dan kararin baka kayan kokowa ba kaga wani shirgegi kawai wani dan kararin ya sama da shi babu baka ga yan damba ba wani mai zafin nama kawai sai ga samu da ta fada na ta bugu duk girman shi kawai sai ga ya zubi zini na ta zuba to karfin zuciya shi ke sa wannan duk lokacin da mutum yake da karfin zuciya to zuciyar shi ma jikin shi ma mai karfi ne wa zalika yadhufu idan jiki ya rauni ma da yace wannan yana yin rauni an mukawar til ada daga ainihin gwagwarmaya da karawa da makiya bal a kunu ku zamanto aqwiya ku zamanto masu karfi na shitina ku zamanto masu nishadi fi kitalihim kuna da kuzari kuna da jarumtaka a wurin fara da su ثم ذكر sannan Allah subhanahu wataala ya faɗi ma yuqawwi qulubal mu'minin abinda zai karfafa zukatan masu imani da zakara shayani sai Allah ya faɗa abu guda biyu abubuwa guda biyu su suke sa zuciya ta yi karfi al'awal na farko ku sani cewa anna ma yusibakum lalle abinda yake samun ku min al'alam na zafi na wahala da kuke shawarta abu da gajiya wal jirah da kuma rauni wani abu dalika da makamancin wannan ba inna hu yusibu adaku lalle wannan abu yana samun makiyan ku kuma duk wahala da kake sha na matsayinka na mayaki mai jihadi to shi ma wanda kake wada da shi haka yake sha duk karfin shi duk wadata shi amerika wannan kaga suna da wadata ko suna da wadata suna da kwanciyar hankali amma irin wahalar da suke fada da sauran mutane su ma suna jin wannan wahala kakka yi tunanin wani daɗi suke shi a an riga an sa masu san ne san abin ne san faɗa an nuna masu kawai wannan shi ne duniyar tasu an cire masu tunanin komi kan zarakan suna ta kashe mutane ba imani in suka zo kan mai uwa da wabi suke ba ruwansu ka ga wani fa da tanka yaƙi sharri kuma ba za ka sun take mutane ba jini na tawalsa suna taka mutane su mace mutane su mena su kamar tabarma jikin mutum da ya mace gaba daya saboda nauyin abu kanka yaki ba nauyi gare ta abu ta takan mutum wani ba haka ake ma ake tokare kawahuwar shi ka shafe kun bada haka sai ta zo ta take shaka kawahuwar shi ta take sai sun game da jikin shi kuma abu jikin gaba daya yana kara ko ba abin da ya musu to irin wannan wahalai da musulmi ke ji su ma suna jin to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka ya taimaka ma zuciyarka ta yi kwari ka samu karfi saboda ka san cewa da abin da ya samu makiyinka kai ma yana samun ka da abin da ya same ka ya samu makiyinka fa laysa min al murati al insaniya to baya daga cikin mutunci na dan adam wa shiyamatul islamiyya baya daga cikin izza ta musulunci shine shihama izza ta musulunci daukakan musulunci an takunu ku musulmi ku zamanto afa minhum mafi rauni daga gare su bana ba daidai bane a ce su masu jin wahala suke sha amma ku kuna jin wahala kuke kuna ganewa ko ba daidai bane a ce su ba su gaji ba ku kun gaji yawwa kamata yadda suke da zuciya tsaye a wurin yakan ku kuma a ce kuna da wannan zuciyar tsaye kuke wa antum wa iyyahum alhali da ku da su qad tasawaitum kun yi daidai da daidai kun yi kunnan doki fi ma yujibu zalika cikin abin da yake kawo wannan wahalar ta rayuwa li'an al'adata al-jariya saboda al'adar da take gudana la yab'ufu bai rauni illa man tawalat alaihi al'alam sai wanda radadi mai yawa ya biyo baya akai shi zafi bayan zafi kullun wahala shi ne yake rauni wannan wantasara alaihi al'adawu ala dawam wanda kuma makiya suka ta cin nasara kan shi kullum din aka kara da shi da makiyan shi suna cin nasara shi ke sa kai rauni ko ba haka ba awwa ka kalle yan kwalla ka gani duk kwallon dan kwallon da za su gama da Barcelona za ka ga duk ba ta yin karbi saboda Barcelona kusa ita ce babba a duniya ko ba haka bane saboda din haka ya kwallo goma da waya a cita ita ke canyewa ɗan ariel ku ya haƙuri wa da ku nike la man yudalu marratan ba wai wanda ake cin nasara a kan shi ba ko kuma man yudalu marratan ana baya cin nasara wani lokaci wa yudalu alaihi ukra wani lokaci kuma a ci nasara a kan shi mana duk wanda kullum haka ga sai an ci nasara da an ce gobe za ku ga mata za kai kawai da wahalar mami za a sha kun kun gama ya hisu goma amma da an gama sai ya ce ni kamar yan caca ne yan modi su ma haka nan wanda ya saba cinye kowa da ya zo wurin ba fara da shi ba za ga mutane na ta hisu yawa amfani asarar kudin mu kawai gani domin da an wara can yi waki Allah raba mu da motsi da tata ba amma wanda yau ya ci nasara gobe a ci nasara a kan shi ya ci nasara ɗaya biyu na uku a ci nasara kan shi kaga bai rauni kullum yana fatan mi irin nasarar da ya ci can baya sau biyu sau uku din na yau ma yana iya kara kuma in yawanci gobe sai ga Allah ya bashi jibi ma Allah ya bashi to haka musulunci yake tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ina Allah subhanahu wataala yake tsara ya ba cin nasara mu'mini ya ba cin nasara kafirai musulmin su nasara daya biyu uku kafirai su zo saboda wani sabon Allah a ci nasara a kansu kenan wannan bai sa ayi rauni kenan irin wahalar da muke sha su ma suna shanta tun daga ya muna cin nasara a kansu ba ɗaya ba biyu ba kamar yadda su ma suna cin nasara a kanmu ba ɗaya ba biyu ba wannan al'amari na farko kenan wanda yana daga cikin abin da yake sa ka ji kwaji ga zuciyarka al'amru thani al'amari na biyu annakum tarjuna min Allah ma la yarju kamar dan kasuwa dan kasuwa ne ya asara daya to sai ya sai shekaru bai kara yin ta ko ba kaman kaga amma in kullun ana kullun asara ce sai ga ce gaskiya shi kasuwancin nan ba zai gaskiya ba riba manomi ya zo ya kashe kudin shi ya noma ya sa taki ya dauki an aiki amma gaba daya abin da aka samu bai kai rabin rabin abin da aka kashe ba ya koma gome in ya koma ma ya ce bari ya gwada ya gani tana yiwa in ya so uku cewa zai to shike an yi akwai rabu bai da rabu cikin amma in kullum sai ya samu da an an zo ta shekara ba samu ba zai bari zai ma zo da karfi ya ce ya gane na ne matsalar fice al'amari na biyu annakum tarjuna min Allah ma la yarju ku kuna fatan samun wani abu wurin Allah abinda su ba su fata wannan yana daga cikin abin da ke sama kwarin goya kana yin jihadi ne dan wa dan Allah da addinin musulunci da kuka kuma Allah ya baka ladan ranar kiyama ka shiga aljanna domin ibada kake yi fatarjuna alfawza saboda haka kuna fatan samun rabo bi thawabihi da ladan Allah subhanahu wataala annajata kuma kuna kaunan tsira min iqabihi daga kamun Allah da azaban Allah abinda su ba su musulmi duk lokacin da yake jihadi yana fata ya samu lada kuma yana tsoron mi yana tsoron azaban Allah kar ta cin mai in bai dan Allah ba bal khawasul mu'minin ke bantaccin mu'minai kasan mu'minai kala biyu ne akwai awam akwai khawas akwai gama gari akwai kuma ke bantattu gama gari su ne suke ta rayuwar su ba ba abin da ya sha musu kai keɓantacci kuma su ne suke bi ko mi za su sai sun tsaya sun darje sun tantance na musamman kenan wanda keɓantaccen mumini da lokacin da ya yi wata ibada da ya saba bai bai da damuwa to shi kuma gama garin mumini ma ba ya da ma wani tsari yi tsarin shi kawai sallah ce kaɗai babu wani abu saura kawai sharholiya shi yake kai ya sha abin da yake so ya sha ya kama abin da yake so ya kama ya runguma abin da yake so ya ba ruwan shi bai da tsari ko ba ya ji garan shi cewa nan ba daidai yake yi ba a wannan gama gari ne amma mumini na musamman ke bantacce shine wanda da abin da za a yi ko da ya fara sai ya tsaya walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamu ba su dagewa su kai in ya fara wani abin sai tuna ba daidai bane ba a matsayin shi bai kamata ba ka gaishe wata majalisa ga mata ga komi tsotsayi can sai tuna inna lillahi ni nan cikin mata haka matan ko ba ba muharramai na ba sai ta shefar wurin kuma shi wani ba ruwan shi to menene ba mata ko wanda ba ya zo na tare da saboda yana ga magari ba ruwan shi ba tsoron Allah tare da shi ba ko mu ne ke bantattu malam yace bal khawasul mu'minina a keɓantattun masu imani lahum maqasidu aliya suna da manufofi maɗaukaka wa amalun rafi'a sannan kuma suna da gurace-gurace masu ɗaukaka su ma manya-manya manufansu shi ne samu lada ko ga yanar malam ya ce manufofinsu min nasu dinin lahi shi ne na taimakon addinin Allah kullum so suke su ga addinin Allah ya samu ya samu cin nasara ya samu ɗaukaka ya samu ci gaba an ƙara mai ƙarfi da izza musulmi mutane na ta shigowa cikin shi shi ne manufa keɓantaccen masu imani ba ci gaban rayuwarsa ya dame su ba addininsa ya za a yi ci gaba wai ƙwamata shari'i da kuma tsayar da shari'an Allah subhanahu wata'ala a ban ƙasa shi ne manufa keɓantaccen masu imani mumini ne ya damu da ya kamata kawo ƙarshen zina a kawo ƙarshen shaye-shaye, a kawo ƙarshen sace-sace, a kawo ƙarshen cin amana, a kawo ƙarshen da abubuwa irin laishin gaskiya da zalunci shi ya damu da wannan. Amma shi ma gama garin mai imani in aka yi haka nan magani yake to ya za a rayuwa. Su da wannan rashin gaskiya da cin amana da ha'inci da shi suke rayuwa kuma ce a tsaida. A ne za su rayuwa kuma. ga imanin ba amma kuma tunanin kenan saboda imanin ne kawai babu karatu tare da shi ba sanin dokokin Allah cikin imanin shi yasa sai ta abin da ya ga dama da shi ma za a yi fada lalle ka a yi wannan a to suka iske musulmi ba da shi ake fada za a tada wani gidan karuwai da shi ake gewayawa ka a tada wannan wani ko mumini ne da yana sallah yana komi to amma mai imani na gaskiya shi so ke a tsaye da shari'a Allah subhanahu wataala shari'a ta adalci wadda za mu kowa adalci idan aka ce shari'a Allah ba zalunta kowa za a yi kowa adalci ne za a mai kowa abin da ya kamata a mishi ne za a mishi kuma zai ga alherin wannan abu ba kuntata ma kowa ke wattisa'i da'iratul islam sa'annan kuma manufa shine yaduwan wato faɗaɗan da'irar musulunci musulunci ya ƙara karuwa ya ƙara samun ƙauyuka da garuruwa da ƙasashe wa hidayatul dallina manufarsu da kuma burinsu shine batacci su shiryu waɗanda ba musulmi ba su shiryu su zamanto musulmi waɗanda suke ko musulmi ne amma sun mace akan waɗansu abubuwa musulmi ne yana zina kuma ba a kyakkyautawa ba gudu ba ja da baya ko musulmi ne yana shan giya musulmi ne yana kuɗi da ruwa musulmi ne yana tace yana tambula kaga wannan batacce ne ta wannan bangaren ba shiryar da shi a nuna mai cewa na aiki ba da kyawu ya dawo ya bar taka dokokin Allah subhanahu wataala shine burin duk wani mutumin kirki wanda yake da cikakken imani wa qam i'ada addini da kuma murkushe makiya addini tankwashe su ce murkushe su ba ana ne a ta kashe su ba a a hausawan su zamanto su suna kasa musulmi na sama addinin musulmi na sama nasu yana kasa ba kuma wai dan ya ka cuta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna da yahudi da sara ba tare da ya cuta musu ba dan sara har cikin masallacin manzo Allah suke zuwa zo su sun zo su kara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hadisi manzo Allah ya ce bismillah ku faɗa abin da ya kawo ku faɗi hujjojin na addinin da kuke yi in sun kare manzo Allah ya karanta musu Qur'ani ya bayyana musu addinin musulunci wasu musulunta wasu kuma su tashi tsaye su ko bai hana gobe manzo Allah kuma sun zo ce a kore su a manzo Allah bai kore su ce me me yake tare da ku yahuda ma haka nan duka tattaunawa su nan cikin Qur'ani Allah ya gaya mu da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallama shari'ar Allah da ya tsaida ba wai shari'a ce ta kashe mutane ba a shari'a ce ta ba duk wani mai haƙi haƙi shi musulunci bai hana kazan na da wanda ba musulmi ku yi hira ku hira ku ta duniya in ta addini ta zo kuma a kara tattauna ai jan ido ba tare da wani ya zagi wani ba a ka kawo hujjojinka ba magana ce ta faɗa ba magana ce ta karawa da hujja ya kawo hujjar shi kai ma ka kawo taka in ya kawo hujja ka ce ya karanto ma da irin yaran addinin shi au kana mana Hausa ni baka ji cewa ne kana Allah ta'ala ba inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan kai ma karanto da irin au kana karanta wal annabin ku ba haushe ne هذه الأمور ودنا على مرة توجب تنا وجبتها للإيمان المصدق كما إيماني من قسيا ziyadatul quwwati ƙarin ƙarfi waɗannan al'amuran guda biyu suna sa mai imani ya ƙara ƙarfi wa tadawufan nashaq da kuma linkawar nashaqi kusari wa shaja'a da jarumta ta mata cikakkiya waɗannan al'amuran guda biyu suna cewa lalle wahalar da kake sha su ma makiyanka suna sha nabi kuma kana son ka samu lada wurin Allah kuma kana tsoron azaban Allah yana daga cikin abin da yake kara mai imani da kuzari da kokari li anna man yuqatilu domin duk wanda yake fada wa yasbiru kuma yana hakuri ala naili izzihi dunyawi akan samun daukaka shi ta duniya inna lahu in ya same shi laysa kaman yuqatilu bai kasance ba kamar wanda yake fada li naili sa'adati dunyawiyya saboda ya samu ya yi sa'adatar duniyawiya wal ufrawiya don ya samu jin daɗin duniya da lahira ba dai suke bako? shi wancan yana neman duniya ne kawai kafin ko kuma kuna neman duniya kuma da ni da lahira ba hana musulmi ya nemi duniya ba ka nemi duniyar yawa kamar ba za ka mutu ba kuma ka nemi lahira kamar mutuwa za ka duniyar da ba a so ka neme ta kai sabon Allah ma ka nemi duniya ka sha daɗi ka nemi duniya ka ka hau abin hawa mai kyau ka shiga gida mai kyau ka sa sutura mai kyau amma ba a yarda ka nemi duniya ka yi zina ba ka nemi duniya ka sha giya ka nemi duniya ka ci haram ka nemi duniya ka yi zalunci wannan bai da kyau amma ka nemi duniya ka yi adalci ka nemi duniya ka bi Allah haka ake so ka nemi kuɗi Allah ya baka kuɗi kakkai ruwa Allah ya baka kuɗi sadaka Allah ya baka kuɗi zakka rayuwa addinin musulunci da dukiya kuma wannan kai sa ka shagalta daga rayuwarka wala tansa nasibaka min ad-dunya tsara ka mance rabanka na duniya in tsaya ka ci dadi ka tsaya ka tuna kai tunani wayo me ya kamata ma yi cikin kayan dadi saboda akwai wai sharabanka da ka ci babba kakkar kaza ko zabo wadda aka ta an babbace ta ne an yi mata wata irin wani irin gashi kamar babbaka ba matsala halaliya ka ce ai ko kuma ya sharabu na ma da in ji wani wannan mai mai kasa zabin nan sai kaga sun kamar sun dan babbace haka ta ike akwai ba lai ya sharabun da in ci malku wai garin nan wahi iya malku ba matsala Ran ka sha malkun murya ka za ta saki sosai kai ta ibada. Shi kenan ba. Duk ba hana ka ba. Amma ka ka nemi duniya ka je ka saba ma Allah shine Allah ya hana. Allah ya baka wadata ka hau mota mai kuɗi da yawa ba matsala bane kuɗin ka ne ko ba asara ba ce kaddara ce. Ko ka girka wannan narkecin gida na a zo a gani. Ka gani a faɗa. Bin kyau kowar gajeje ilo guda gidanka ne kaddara ce in ka tashi saidawa ba asara za ka yi ba kudi za a baka yi ba wai ka ka ka ka saki kudin ga iska sun tafi bane a'a wuri ne yana nan tabbaci ba hana ka ba wannan to amma kuma kar ka dauki guda daya ka ka ka zama kamar larabawa ka san balarabi haka yake in ka zo kai sai yana neman duniya sai ka rena shi in ka ga lahirar da yake nema sai sai firgi ka to haka ake so kuma galibi bangare da muke dauka idan mun yi masallaci dai shikenan cikin rayuwar mu shikenan mu ta gina gidaje mun gama lokaci yayi ko ba ku san ai magana ke a kira sallah malam yace ba dai bane da mutumin da yake wahala yana ta ba fataka saboda duniya kadai shine kafiri ba zai zama daya da wanda yake ba fataka shi saboda mi duniyar shi da kuma lahirar shi ba ba su zama daya Allah subhanahu wataala ya ce fa naj'alul muslimina kal mujrimin shin za mu sanya musulmi kamar kafirai alakum kayfa tahkumun am naj'alul muttaqina kal fujjar Allah ta ce ko za mu mai da masu tsoron Allah kamar fajirai waɗanda ba su tsoron Allah ba ba za su zama ɗaya ba shi mai tsoron Allah kullum yana fafatakar rayuwar shi ne saboda saboda duniyar shi da lahirar shi duniyar shi dan ya rana da ya raya addinin shi wurin raya addini kuma dan ya samu lahirar shi shi kuma kafiri kawai duniya yake kallo Allah ya raba mu da kafirci kare mu da gare shi wal fawzi da kuma rabauta bi ridwanillahi da samun yardan Allah wa jannati da kuma aljanna Allah musulmi suna neman mi suna ayyukan ibada ne saboda su rabauta da yardan Allah ana samu yardan Allah wanda Allah ya ce wa ridwanun min Allah akbar samun yardan Allah ya fi komai girma dalika huwa al-fawzul azim ne shine rabo mai girma a ce ka samu yardan Allah to Allah subhanahu wataala ba zai kara fushi da kai ba bayan aljanna kuma akwai yarda ba haka Allah ta'ala ya faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna sai gaba Allah ya ce wa Allahu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar ذلك هو الفوز العظيم Allah ya yi masu imani maza da mata alkawari cewa zai shigar da su aljanna wanda gore muke ta gudana karkashin ta kuma sai Allah ya ce da wasu gidaje masu kyau masu dadi gida ne mai dadi mai kyau gida mai haske mai walkiya gida ne na karamci gida ne da aka mashi baka san da me aka yi shi ba a cikin aljanna ta zama Allah zai ba su waɗannan gidaje Allah ya ce wa ridwan min Allah yarda daga Allah subhanahu wataala ta mafi aljanna girma a ce Allah ya yarda da kai kuma ya gaya ma cewa ya yarda da kai ka san ba karamin girma ba ne kamar wani mutumin duniya ne cewa na fa na yarda da kai bai taba gaya ma ba ya za ka yi da Allah to kakka zama kamar ɗan duniya waɗanda an yarda da su kuma su tashi da mutum kasa wani da ya samu wannan to damar da yake nema kenan da ba cewa na fana duk abin da kai daidai ne ba shi kenan dada da muke ya kara gyarawa ya kara adalci ya kara a'a shi kenan daga cikin da yarda da shi ko kallon abin da yake ma ba yi sai radda ta baci da ce wani wada ma muna kallon ka ba wani abu ne kamar yadda dai ce maka baka amma mun san ba daidai kake ba bara ka da abin da ya bace sai ka biya mu mu ka tara duniya ce ka maido ta ka biya kenan laiki ai subhana to sarki ya tabbata ga Allah man fawata bainal abdi wanda bainal ibadi wanda ya bambanta tsakanin bayin shi Allah bai yi ma daidai ba haka dukkan mu masu imani musulmi ne amma musuluncin mu da imanin mu ba ɗaya yake ba wa farraqa bainahum kuma Allah ya lallaba tsakanin su bi ilmi da ilmin sa wa hikmati da hikmar shi ولهذا قال ذاك الله سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan sani ne Allah mai yawan hikima ne ai kamilul ilm Allah ya kasance mai cikakken ilimi inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da komai ilimin Allah cikakke ne qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ta'ala ya zagaye sani da komai komai Allah ya san shi dalla dalla kai dinnan misali kai mutum Allah ya san ka dalla dalla tun bai halice ka ba ya san wane ne ka yanka zo duniya ni za ka yi me zama za ka yi ba wani kirki za ka yi wani rishin kirki za ka yi wata nagarta za ka yi wata lalacewa za ka yi duka Allah ya san ni kake so kai yanzu haka baka san me kake so ba Allah ya san me kake so Ƙwarai ka baka sani yanzu nan duk wani tunaninka daban in ka tashi daga makaranta an yi sallah ga abin da za ka yi sallah ya gwada ma ga ma wani ƙari kai baka ma san shi ba kai kan ma baka za abin da kake so ba Allah ya sani to Allah mai cikakken sani inda yana da cikakken sani ya kamata mu ji tsoron shi mu bar man cewa da Allah da abin da muke Allah yana kallon mu tun ba mu zo duniya ba ya san in mun zo me za mu aikata kamilal hikma kuma Allah ta'ala hikima shi cikakka ce duk abin da Allah za a yi da cikakkiyar hikima yake Allah kara mana imani Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara Allah ka ba ka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kara hada kanmu ka raba mu da rabo kai Allah ka raba mu da son zuciya Allah ka azurta mu da biyayya gare ka ya Allah da biyayya ga annabin ka ya Allah ya san ka da sa annabin ka da addinin musulunci marasa lafiyan ma Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta ya kara mu da su gida aljanna yan kasuwa mu kanana da manya Allah ka taimaka musu Allah ka jaye musu dukkanin matsalolin da suke gamuwa da su a wurin kasuwancin su talakawa Allah ka kara sauƙaƙa musu rayuwarsu Allah ka kara sauƙaƙa musu rayuwarsu Allah ka kara kawo musu sauƙi a cikin rayuwarsu Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ka raba su da shaye-shaye da sace-sace da mugayen ɗabi'u gaba da ya Allah Allah ka ƙara mana imani ka samu mutu da shi ya Allah Allah ka mana sakai da gida aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah duk wanda ba ya da aiki ne Allah ka ba shi aiki ya Allah kuma ka ba shi mai albarka mai tsoka ya Allah duk wanda ba da kasuwa yana neman ta Allah ka bashi kasuwa mai albarka ka bai tabbatattun jari ya Allah wanda zai amfani kan shi amfani addini da shi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka karba mana ya Allah ka sa mu kari da duniya lafiya Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka Allah ka kara mu kafirci rushewa da wacewa ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين